بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a daren asabar yau muna ashirin da hudu ne ko da biyar ne ashirin da biyar ga watan sha ɗaya watan zulƙa'ada bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya dace da ashirin da uku ga watan biyar hijirar miladiya dubu biyu da ashirin da biyar ci gaba da karatunmu na sunan abi dawud daga wannan masallaci na miyatti da ke wannan unguwa ta bolari a nan cikin garin gombe fadar jihar gombe muna roƙon allahu subhanahu wa ta'ala ya ƙara wannan gari namu albarka da sauran garurukanmu gaba ɗaya idan ba a manta ba satin da ya wuce muna cikin babi na casa'in da uku haka ne ko? casa'in da hudu muna mun tsaya ƙarshen hadisi na ɗari biyu da talatin da hudu za mu tashi farkon hadisi na ɗari biyu da talatin da biyar haka ne ko? kafin mu shiga karatu akwai wanda aiko da tambaya duk da tambayan ta majalisin tafsiri ne amma saboda bayanin da ya yi kuma ba daga najeriya ba ne ba ya kamata mu ba shi amsa a nan ƙarin bayani yake nema mun amsa tambaya dangane da waɗanda suke halartar wurin tafsiri akan hukuncin addu'a bayan sallan farilla addu'a du'a'ul mas'ala mutum ya yi sallan farilla ya ɗaga hannu ya yi addu'a menene hukuncin wannan abun muka ce hukuncinsa shine ya halatta wanda daga cikin malamai alma'asirun waɗanda suka ba da wannan fatawa akwai allama bin baz allah mishi rahama ya amsa wannan tambaya ya ce ya halatta kuma daga cikin maganin da ni har ce daga cikin manyan malamanmu na nan gida akwai dr ahmad biuke rahmatullahi alai akwai profesa muhammadu sani umar rijiyar lemo wanda ko ainihin sacin kai kawai ka rubuta addu'a bayan sallan farilla za a fito maka da maganar dr sani wanda ya amsa a bauchi a wurin tafsiri ba zan san dai wani shekara ba ne ba abin da ke akwai shine addu'a ya kaskashi biyu akwai du'a'ul mas'alati akwai du'a'u al'ibada du'a'ul ibada shine zikiri shi ake ce du'a'ul ibada kawai zikiri du'a'ul mas'ala kuma shine ka roki Allah ya Allah ka min kaza ya Allah ka bani kaza ko Allah ka tsare ni da abu kaza ita ake ce du'a'ul mas'ala to idan mutum ya sallan farilla abin da yake sunna shine ainihin azkar na bayan sallan farilla daga ciki akwai astaghfirullah sau uku Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram akwai subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 Allahu akbar 33 akwai ruwayan 25 akwai ruwayan 10 wanda mun sha kawowa sannan mutum ya cika da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu zuwa ƙarshe sannan irin su Allahumma anta Allahumma la mani lima a'taita wa la muti lima mana'ata wa la yanfa'u zal jaddu minkal jaddu to sai malamai suka ce idan ya waɗannan azkar din sai ya daga hannu ya addu'a ya halatta ina fata an gane suka ce ba a so ne ka ajiye wannan din kawai kai du'a'u matsala zaka yi kai kana sallah daga kana sallamewa kawai ka daga hannu ka fara addu'a suka ce kai khilaful aula ka bar sunna sunna shine kai waɗannan azkar inda annabi ya karantar idan ka gama kuma babu laifi ka yi tawassuli da sallan da kai da azkar inda kai sai ka roƙi Allah kun gane bambancin abin wato ana gwara abubuwan ne yadda ba a mahallin su ba ita kuma addu'a ta halatta a duk lokacin da kai ibada halal ne kai tawassuli da wannan ibadan ka roƙi Allah kun fahimci wannan abin da kyau sannan kuma akwai hadisai da malamai ibn qayyim al-jawziya in ka duba zadul ma'ad yayi bayani akan halaccin addu'a bayan sallan fadila daga hannu a roƙi Allah haka ibn hajar al-asqalani cikin fatahul bari bukhari ma ra'ayin shi kenan imamul bukhari ba dai sunna kake magana ba shine ra'ayin imamul bukhari a cikin sahihul bukhari babi mai akan wannan abun kisa ibn hajar da yazo yi magana mai fadi akan wannan matsala cewa duk ya halatta ja'izi ne amma abin da yake malamai suke hanawa shine addu'a a jam'i ina fata kun gane addu'a a cikin jam'i an gama sallan farilla liman ya ce a karanta kaza li'ilafi da alamtara ƙulhuwallahu kafa uku ga walidanmu a ƙara uku ga walidan walidanmu ka gane ko irin sa alam na shara allah mana buɗi to wannan shine abin da malamai suka hana imamu malik ya ce makaruhi ne kaga ai malikiya muke imamu malik an tambaye shi ce wannan makaruhi ne sannan a shek usman bin fodiyo rahmatullahi alai a cikin ihya'u sunna ya ce bid'a ne ya ce a yi sallah liman ya jiyo ko wani ya wakilci liman da ana wakilci ina fata an gane akwai wani masallaci zan taɓa yin sallah shi limamin ya ce shi a malikiya ya karanta maka ruhi ne ba masallacin ahalus sunna ba ne ba amma ya ce shi ya karanta a malikiya maka ruhi ne dan fodiyo ya ce maka ruhi ne shi ba zai yi ba to sai aka saka mai yi ina fata an gane shi ya ja sallan shi amma an ajiye mai addu'a kuma tunda shi liman ya ce ba zai yi ba to a takaice dai takaitawa shine a maganan da shi wancan yayi kaman ya kasa gane maganganun ne kai kadai kai shi muke magana halaccin shi amma yin shi a cikin jam'i kuma wannan malaman mu na malikiya sun ce makaruhi ne da kuma a shehu mujaddadi dan fodiyo shi ma ya ce makaruhi ne to ƙarin bayani a kai shine idan masallaci suna irin wannan ba ce karka bi su sallah ba ya halatta kai sallah da su suna addu'an su kana azkar kun gane wannan abin da kyau abu na biyu kuma karka yi rigima da su akai abu na uku shine in kana da daman ka sa littafi ka sa karatu zai zo kai a cikin hikima sai ga an fahimta amma ana abu shekara da shekaru iyaye da kakanu ka ce a daina kai ma baka nemi zaman lafiya ba kuma babu hikima a cikin da'awarka ina fata an gane ka bar su su yi salati goma ga annabinsu ba abin da ya dame ka ai annabi suke wa salati ko ba zagi shi suka yi ba ina fata an gane da li'ilafi da alam na shara duk qur'ani aka karanta to ka bari su yi kayan su ko da kai ba za ka yi ba amma ka zo ka ce za ka kalubalance su a ta da rigima an fahimci sunna to wannan fahimtar sunna naka kuma sai ya raba kan mutane tsofaffi kuma su ta tsine ma albarka ina fata an gane to saboda haka wannan shine shawaran da zan bayar kamar kuma masallacin naku a cikin hikima za ku karantar da su kamar shi wanda ya tambayin kenan ba akwai ababen da ba a tada jijiyan wuya a kansu ina fata duk ca suke maka ruhi ne ba ci akai haramun ba in ka karanta duk littattafai ca suke maka ruhi ba inda za ka ga an ce haramun ne ta ce karihahu malik karihahu wani karihahu ahmad duka kalmar makaruhi suke amfani da shi babu littafin da zaka zance haramun ne to sai ka gane abubuwan abisu a hankali insha Allah wallahu ta'ala ala wa alam Allahumma amin za mu tashi akan hadisi na 235 insha Allah قال حدثنا عمرو بن عثمان قال na darasi na jazakallahu karin darasi na 34 eh shukran wannan shine darasin mu na 34 cikin wannan littafi insha Allah qala haddathana Uthman Amr bin Uthman qala haddathana Muhammad bin Harbin qala haddathana Zubaydi Zubaydi sunan shi Muhammad bin Walid Muhammad dan Walid shine Az-Zubaydi wa hawwala sanad shi wannan amur bin usman da muhammad bin harbin da azubaidi dukkansu mutanen sham ne ana ce musu shamiyun mutanen siriya kenan ko kala wa haddasana ayyashu bin al-azraq sika abu dawud ya fi da hadisinsa shi shi kadai kala akbarna ibn wahabin ibn wahab shine abdullahi bin wahab al-misri عن يونس ابن يزيد العيلي وحول سند قال وحد- وحدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا إبراهيم بن خالد إمام مسجد صنعاء يتي وانا إبراهيم بن خالد شين الإمام مسلاة صنعاء صنعاء قريني أكسان سيريا أين زهكا kusan shine capital mai ko yawa shine capital din kasan Yaman Sana'a haka sunan shi yake tun ada kuma har yanzu haka sunan shi yake to wannan Ibrahim bin Khalid shine limamin masallacin Sana'a ka san ada zaka samu a gari masallaci guda ɗaya ne na Juma'a haka ne ko ba haka ba lokacin kan musulmai a haɗe yake ko a Gombe ɗin ka da mai dattawa da masallacin Juma'a guda ɗaya ne kuka zo izala ta zo aka bude wasu ko amma da ne masallacin juma'a guda ɗaya ne malai su ko ba ka bane yauwa an da ya ba mu labari mun san haka ne masallaci aka samu babban gari masallacin juma'a guda ɗaya ne tak sai ka samu birnin sana'a masallacin juma'a guda ɗaya ne ka samu a damascus masallacin juma'a guda ɗaya ne haka za ka samu a ya ce wa a teheran haka ne teheran ai ba a lissafi da su su ba masallacin juma'a ai a tehran sallan juma'a fili ake yi Ina- tehran babban birnin iran kenan ba babu masallacin juma'a sallan juma'a filin allah ake kama a stadium kwanan ma ba kullum ba sai in wani abu ya kama sai a kira sallan juma'a kun san dalili sau da a masaban shi'a babu sallan juma'a wannan shine dalili e saboda su a masaban shi'a bai halatta li- li- limancin juma'a sai in ka zama imami e sai imami ne ya halatta ya ja sallan juma'a to idan kai ba imami bane ba bai halatta ka za- in zaka ja ma bai halatta a bi ka ba to ba a samu s- sallan juma'a ba har sai lokacin da Khomeini ya zo shi 1979 da aka yi wannan revolution na Iran to shi sai ya kawo ya yi ijtihadi tun ya kai matsayin mu hiri a Shi'a sai ya ce akwai wa- wilayatul faqih yana cikin littattafan Shi'a shine tun da an rasa imami bisa larura wanda ya kai matsayin mujtahidi sai ja sallar juma'a bisa larura kun fahimci wannan abin da kyau shi sa shi komai ne yake ja sallar juma'a e larura ne na e shi yasa kaga har a yanzu ai dan shi ne yake jin sallar juma'a shi ali komai ne to a masaban shi'a shi yasa duk iran ba masallacin juma'a Eh, sai dai a fili kawai in wani abu ya faru a kira kamar za a isar da sako ne ba kullum ne ake juma'an ba nan ba ke sa suka ce a masaban shi'a duk dan shi'a da gan shi a masallacin juma'a in ya dawo gida sai ya sallah azhar kwarai da gaske ko a nan a Najeriya ne sai dai ba dan shi'a bane ba eh saboda sun ce a bisa larura ka je sallan juma'a idan ka dawo gida sai kai sallah azhar ke sa duk inda suka je ka gansu a masallacin sarki din nan sun yi sallah in sun koma gida sun yi sallah azhar wannan kawai an je ne saboda siyasa kar a ce ba sa sallah wannan ga duk wanda ya karanta littattafan ya sa wannan abu muna faɗa ne da hujja a littattafan su ba wai labari ba Allah sa mu dace قال حدثنا رباه بن زيد الصنعاني عن معمر وحول السند قال وحدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي كلهم عن الزهري wato in kuka kalli wannan hadisin tunda muka fara sunan mutane ake ta karantawa kuma sai a ce wahawwala sanad kun san hawun din nan na gaya muku ma'anan shi wahawwala sanad shine ha ha za ga ana ta kawo hawun malami ne misali yana da ɗalibai sai ya karanta musu hadisi to sai kai ka tashi ka roto hadisin a wurin ɗaliban malamin ka roto gun wannan ta wata hanya daban ta wata hanya daban amma duk zai koma zuwa ga malami guda ɗaya ne to sai ka kawo hanyar idan ka zo ƙarshe sai a ce wahawwala sana sai ka juya sai ka ɗauko sanadin wancan yanzu misali a ce sai na bada hadisi a nan sai a ce ga ɗalibai kamar guda goma sun haddace hadisin to idan wani ya tashi ya roto duka a wajen ɗalibai goma tun ƙarshe abin wurina zai dawo to idan ya kawo na ɗaya sai ce wahawala sanad sai juya sanadin wani shine da aka gama gaba ɗaya aka ce an zuhuri kulluhu an zuhuri dukkansu daga imamu zuhuri wato imamu zuhuri waɗansu irin mutane ne da Allah ya halicce su li khidmatil ibad kawai su yi wa addinin sa hidima saboda akwai abin da aka ce mishi tafarrudi a ilimin hadisi tun da za mu fara dauran hadisi gobe in aka ce tafarrudi shine ka roto hadisi kai kadai ba wanda ya roto wannan sai kai to ba kowa sai wannan abun ba sai wanda ya kai sai wanda ya tumbatsa to shi zuhuri yana cikin su shi yasa imamul iraki cikin alfiya yake faɗa cikin baiti yace wa qawlu muslimin rawa zuhuriyu 90 fardan kullu haqawiyyu yace imamu muslim yace wa imamu zuhuri yayi tafarrudi da hadisi guda 90 dukkan su kuma sun inganta ce rawar zuhuriyu 90 fardan 90 kuma shi kadai a wajen malama hadisi shi kadai aka ji hadisi a gunshi sai ce kullu haka wuyu kuma kowanne ya inganta kaga dai wannan hanyoyin haddasana wani haddasana wani wa hawwala sanan da aka gama aka ce kulluhum an zuhuri dukkan su daga imamu zuhuri an abi salama bin abdurrahman daga abu salama dan abdurrahman an aish an abi hurairah daga abu hurairah kale yace uqimatu salatu an tsaye da sallah idan suka ce uqimatu sala an tada iqama kenan an gama tada iqama wa saffan nasu sufufahum mutane sun yi sahu an gama daidaitawa saura ya kabbaran harama fa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya fito hatta idza qama fi maqamihi har sai da annabi ya tsaya a wurin da yake tsayawa kawai ya kabbaran harama tunda ka san shi daga cikin gidan shi yake shiga masallaci to da annabi ya fito hatta idza qama fi maqamihi har sai da ya tsaya a wurin da yake tsayawa zakara sai annabi ya tuna annahu lam yaktasil ashe yana da janaba bai wanka ba kila janaban ta jima ta yi awanni da yawa kuma ga harkokin shugabanci ina fata an gane matsalolin duniya da lahira duka don da mala'iku na zuwa wurin shi ina fata an gane shi yasa annabi ya ce ya haramta in ka ci tafarnuwa ka zo masallaci ce duk wanda ya ci tafarnuwa man akala su man fala ya karuban nan masjidana duk wanda ya ci tafarnuwa kare kusanci inda masallaci mu yi sai sahabbai annabi yake gaya musu baka haramta mana cin tafarnuwa ba amma kai baka ce saboda me sai ce fa inni unaji man la tunaji ni ina ganawa da waɗanda ku ba ku ganawa da su yana gana da mala'iku suna yawan zuwa gunshi yace fa innal mala'ikata tata'azza bima yata'azza minhu banu adam mala'iku sukan cutu da abin da yake cutar da dan adam ba abin da mala'ika tsana irin wari kowane iri kuma mala'ika bai son wari kwata-kwata shi sa ka gaban ɗaki wurin zama aljanu ne da shaidanu mala'iku ba sa zama a wuri durin da ke kazanta ne ko akwai wari ko da warin na halal ne kamar warin tafarnuwa warin albasa mala'iku ba sa son wannan abu shi sa idan ka ci kai sallah a gida shine sunna bai halatta ka ci tafarnuwa ka zo masallaci akwai wanda baya son ta kwata-kwata to idan har ran shi ya ɓaci yama Allah ya isa to sai Allah ya tuhume ka dan annabi ya ce karka zo kaga ka saba wa annabi kuma ka zo ka cutar da mutane ka cutar da mala'iku kaga laifi guda uku ke sa kai sallanka a gida shine sunna matukar kana fama da mura ka ci tafarruwa Allah baka lafiya an gane ko to shine annabi ya zo shi ya tsaya zai kabbara sai tuna ashe bai yi wanka ba faqala linnas sai ya ce da mutane makanakum kowa ya tsaya a wurin da yake makanakum kar kowa ya juya kuma kar kowa ya zauna ya ce sun marja ila baitihi annabi sai koma cikin gidan shi fa kharaja alaina yantufu ra'suhu sai ga annabi ya fito kan shi yana digar da ruwa shine yantufu ay yaqturu kenan saboda yana da yawan gashi ko da ya goje ka amma ruwa yana diga sun gane cewa wanka yayi wa qad iktasala haqiqa a lokacin annabi yayi wanka wa nahanu sufufun ya ce muku muna cikin sahu ba wanda ya fita daga sahu kaga da'a ko biyayya ga shugabanci kenan ya ce wa na hannu sufuhun dukkanmu muna cikin sahu wa haza lafzin harbin ya ce wannan shi ne lafazin ruwayan ibn harbin wa ƙala ayyash ayyash ya faɗa fi hadisi cikin ruwayan shi shi ne ayyash ibn al-azraq ya ce falam na zal kiyaman ba mu gushe ba muna tsaye nan ta zirhu muna jiran annabi ya dawo hatta kharaja alaina har lokacin da annabi fito wa qad sala hakika lokacin da ya fito kuma ya riga yayi wanka to kaga wannan hadisi ya nuna cewa sabanin hadisin da muka karanta wancan satin an ce har yayi kabbara sai suka ce to wannan ruwayan tafi wancan karfi an tada ikama ne kafin a kabbaran harama ya tuna amma ba a kabbaran harama ba sai ya ce da sahabbai makananku kowa ya tsaya a wurin da yake sai ya koma cikin gida ko ba wanda ya bar wurin idan yanzu ne tuni da an gabatar da wani neman haka ne ko ba haka ba to shi ne malamai suka ce ya halatta a irin wannan a yanzu an zo an tada ikama za a yi sallah sai ka tuna ma baka da alwala ba ma wanka ba ku dan jira ni bari na zaga ne alwala a can ko a kawo min fiye wata a gaban masallaci ya halatta a irin wannan a yanzu ko ba gwana tambayan ba malamai suka ce idan ana maganan ya halatta eh ya halatta amma sai a dubi inda za a yi wannan abu idan zai kawo hayaniya wani zai ce limamin ya cika gadara wai ce kuma muna tsaye mu jira shi shi din waye baka san mamun yanzu ba kenan ba gwani limami a mimbarin juma'a ba kwanan nan da aka sa social media ya jira kan yan kwamitin masallaci yana tadiri ina fata an gane yan kwamiti ne suka tunzura liman da ke gani huduban juma'a ya gaba daya kan yan kwamitin masallaci kasa yan kwamiti sai a hankali mala in kai wasa ya sare na ma hankali yawwa shi sa shi ma ya jira kansu da ilimin shi da komai na limanci yan kwamiti su juya shi ba su isa ba musamman a yanzu lokacin damuna za a zo a yi sallan magariba limamin nan ya karanta littattafai duk matsalolin jam'in sallah ya sani sai wani ce mana haɗa mana sallah mana kaga babu mutunci a wannan wurin shi ya fahimci bai kai haɗa sallan ba ko kuma haɗa sallan ba dole sai an yi ba ina fata an gane wani yana sa wani uku ba malam haɗa mana sallah mana sai ka ce shi ajiye shi yana ciyar da shi kaga babu mutunci a ciki babu girmamawa babu mutunci wani al'adar mutanenmu ne kuma ba daidai ba ne ba ba daidai ba ne ba allah sauwaƙe mu dinga mutunta ainihin limamanmu to sai malamai suka ce idan zai kawo a surutai da hayaniya to a haƙura ya fi ba ni da alwalawa ne shiga ka ba da sallah ni zan je ne alwala shi kenan ka huta babun firrajuli ya jidil billata fi manamihi babin da ke magana akan arrajulu ya jujul billata mutum ya ainihin samu damshi a jikin kayansa kenan fi manamihi a cikin bacci shi bi mana kana bacci ka farka kawai da ka ga ainihin kayanka a jiki amma ba yi mafarkin komai ba ya hukuncin wannan abin yake ina fata an gane mutum zai yi wanka ko ba zai yi wanka ba قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن خالد الخياط قال حدثنا عبد الله الأمري عبد الله الأمري ما الأمري daga kalmar umar ne ka san an ce an najiri mutumin najeriya kenan ko a ce almakki almadani alkanawi ina fata an gane algombawi a jingina ka zuwa ga ko garinku ko yaranku a ce alhausawi ko alfullati misali to aka ce al'umari kaga an jingina ne zuwa ga umar saboda me to duk da galibi al'umari din nan jikokin sayyidina umar ne idan ka bi salsalarsu shi wannan abdullahi sunan shi abdullahi bin umar bin habs bin asim bin umar ibn al-khattab shi ake ce masa al'umari al-mukabbar an ubaidillahi shi da wannan yan uwan juna ne to sai ake kiran wannan abdullahi al-umariyu al-mukabbar wannan kuma ubaidillahi al-umari al-musaggar saboda wannan abdu wannan ubaid in an ce abdu aka ce ubaid shine tasgiri kenan me tasgiri da Hausa kankantar da abu kama a ce hirratun ba kuliya ba kenan sai a ce hurairatun shine yar kuliya an gane ko an ce abdullahi da kuma ubaidullahi jariyatun juwairiyatun shine ka kankantar da abu to shine abdullahi da sai a ce abdullahi al-mukabbar ubaidullahi al-musaggar saboda yan uwan juna ne kuma duk malama hadisi ne amma shi abdullahi al-umari inna shi da'ifi ne da'if shine hukuncin shi a wurin malama hadisi me yasa suka ce mishi da'if suka ce yana da raunin hadda ba shi da karfin hadda amma shi kanin nashi kuma ubaidullahi shi kuma sikatun ne hafiz Allah ba shi kaifin hadda shi kaga abin da Allah ne kenan ko yawwa gashi asalinsu ɗaya ne duk jikokin sayyidina umar ne kuma uwa ɗaya uba ɗaya suke amma wannan da'if wannan kuma sika anil qasim daga qasim shi wannan qasim shi kuma jikan sayyidina abubakar ne shine qasim dan muhammad dan abubakar as-siddiq baban shi kani yake wurin nana aisha an aisha ta daga nana aisha qalat tace su ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an tambayi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wato na Aisha daga cikin albarkan aurenta shine ita kaɗai annabi aure budurwa kuma tana yarinya ƙarama daga cikin hikiman da Allah ya tsara a aurina na Aisha ana neman wanda zai haddace hadisan annabi na cikin gida ina fata an gane hadisan waje akwai masu haddacewa su abu hurera suna nan abdullahi bin abbas su jabir su waye amma cikin gida ba mai shiga haka ne ko ba haka ba ko kai dan uwa ne akwai limitation ba za ka shiga cikin daki ba to sannan aka ce ya auri matan shi duka manya akwai matsala kwakwalon babba ba daidai take da na yaro ba abu na biyu kuma an fi tsammata wa babba mutuwa akan yaro ana bukata wanda zai tsawon rai ya ta isar da saƙonnin ina fata an gane ke sa ka gana na aisha ta rayu kusan shekara 60 bayan rasuwan annabi alaihi salatu wasalam yasa duk hadisan cikin gida daga wurin ta agaji ke sa malamai suka ce wai da nana aisha da khadija wacce tafi wani wacce tafi wani falala kalat su ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an rajuli ta ce an tambayi annabi dangane da mutum dangane da namiji ya jijul balala ya samu damshi a jikin kayan shi wala ya zukuru ihtilaman amma bai ce na cewa ya yi mafarki ba mai hukuncin shi kala annabi ce ya gatasilu zai yi wanka ya yi mafarki ya rike ko bai rike ba kawai da ya ji wandon shi a cike ya tasilu Allah ya gafarta mishi amma ya gatasilu wa anir rajuli dangane da mutumin da shi kuma yara annahu qad ihtamala gashi ya gani a cikin mafarki tabbas cewan ya yi mafarkin ya sadu da mace wala ya jujul balala ya farka kuma bai ga komai a jikin shi ba ya hukuncin shi yake kala annabi ya ce la gusla alaihi babu wanka a kan shi ina fata an gane kaga saɓani idan a zahiri ne ko mun karanta a baya ko alma'u min alma'i muka ce wannan hadisin an soke shi da idza jalasa baina shabiha arba'i summa jahadaha faqad wajaba al-ghuslu amma in a cikin mafarki ne kuma wannan ba zahiri bane ba babu wanka akan shi faqalat ummu sulaim sai ummu sulaim tace ita wannan ummu sulaim ita ce mahaifiyar Anas bin Malik wannan Anas da kuke ji mai hadisan nan to ga wacce ta haife shi nan wacce ta haifo alkhairi ta ba wa duniya alkhairi qalat sai tace almar'atu tara zalika a alaiha guslun shin mace ma in ta ga irin wannan akwai wanka a kanta ƙala na'am annabi ce kware kuwa innaman nisa'u tabbas innama adatu hasrin abun sani kadai su mata shaqaiqur rijal ai da su da maza'uwar su ɗaya uban su ɗaya a wajen hukunci ina fa shine shaqaiqu ke sa aka ce wani shaqiqin wani ne uwa ɗaya uba ɗaya kenan ko to shaqaiqu shine jami'in shaqiq ai da maza da mata shaqiqan juna ne sai malamai suka ce ibn al-asir a cikin annihaya ya ce aina za'iruhum wa amsaluhum wato da maza da mata komai su iri ɗaya ne a wurin hukunci sai inda aka samu nasi da ya cire mata ya ce ban da su ko inda aka samu nasin da ya cire maza ya ce anan ban da su duk inda kake karanta hadisan da suke magana kan jihadi to babu mata a ciki idan ayoyi suna magana in firu khifafan wasu kalan mata ba sa ciki harkan jihadi wannan maza aka ɗorawa to duk inda yake nassi bai cire mata ba to da mata da maza duk abin da aka ce a yi ko kar a yi ya shafi kowaye ko da kuma za aka kira shi na nabe ci innaman nisa'u lalle su mata shaƙaƙun rijali a yan uwan maza ne a wurin hukunci to kaga masu nema mata yanci tuni annabi ya sama musu yanci haka ne ko ba haka ba babu addinin ma da ya mutunta mace irin musulunci duk wani addini da zaka ji wulakanta mace ki haka duk wani wayewa da za a zo da shi a wannan zamani na globalization wallahi tallahi babu waɗanda suka wulakanta mata irinsu ina fata an gane shi yasa idan ka ɗauki demokaraɗiyyar nan da muke yi wannan demokaraɗiyyar tsinanniya ina fata an gane wacce ta zo ta kashe mana ƙasa muguwa ƙwarai da gaske idan ka ɗauki amerika ai ta ce uwar demokaraɗiyya yi hiya ummuha an gane ko amma har yau ba su yadda mace ta zama shugaba ba kuma duk macin da ta tsaya sun kada ita ka ajiye duk wani abu kawai duk wacce kaga ta tsaya takara ta faɗi saboda mace ce haka suka Hillary Clinton duk kasancewar ta baturiya amma sai da su kada ita idan ka tambaye su ya za a ce kamar Amerika mace ne shugaba abinda suke faɗa kenan amma kai nan ba gidaje ko kuna neman yancin mata kun gane ko ga masu abun da gaske ma ga abu yadda suke mu'amalantar abu kwarai da gaske birtaniya ta fi shekara dubu da wayewa amma in ban da cikin 80s margaret chata ba a yadda wata mace ta zan prime minister ba an yi an yi an yi sun kiyarda kun kwanci wani abin da kyau to abin da nake so na kai gare shi shine musulunci shine addinin da ya daraja mace ya mutunta ta ya saya mata yanci wanda da ba a cikin yanci take ba ke sa mata kuma ka kalli duk matan nan da suke maganan gwagwarmayan yancin mata kaga suna ta zuga 'yan mata kar su yi aure maza ba ga ta zaga ta yi aure abin da suke musu kenan suna ta zuga mata sai ga ta kuma wuf ta zaga ta yi aure to saboda me ya kamata aike ma ki zauna tare da mu tun da kin ci a nemi yanci ana cikin gwagwarmaya sai ka je yar gwagwarmaya ta yi aure Allah sauwaƙe innaman nisa'u shaqaiqur rijali haka annabi ce babun fil mar'ati tara ma yara rajulu babin da ke magana akan filmar ati hukuncin mace idan ta ga mayarar rajulu irin abin da namiji yake gani na ainihin mani menene hukuncinsu قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة شن عنبسة بن خالد بن يزيد العيلي قال حدثنا يونس بن يزيد العيلي عن ابن شهاب دك ابن شهاب wane ne ibn shahab shine imamu zuhuri da muka yi magana ɗazu in ka ji an ce a zuhuri ko an ce ibn shahab duk ɗaya ne sunan shi muhammad bin muslim bin shahab a zuhuri ƙala ya ce ƙala urwatu urwatu ɗan zubairu ɗan awam ya ce shi ma wannan ɗaya yake a wurin na aisha amma shi ta hanyar mace saboda ɗan asma'u ne asma'u bintu abubakar as-siddiq mahaifinsa kuma shine zubairu dan awam yana cikin sahabbai guda goma da aka masa albishi da gidan aljanna yace an aisha daga aisha anna umma sulaimin al-ansariya tace tabbas ummu sulaim al-ansariya mutumiyar madina hiya ummu anas bin malik ita ce uwar anas bin malik qalat tace ya rasulullah ya ma'aikin allah alaihi salatu wassalam inna allaha azza wa jalla lalle Allah maɗaukaki azza mai buwaya wa jalla ta ɗaukaka la yastahayi min alhaq baya kunyan faɗan gaskiya duk abu in dai gaskiya ne to Allah baya kunyan shi to kaga mace mai hikima kenan tambaya fa za ta yi amma sai ta fara shimfiɗa shi yasa na Aisha take cewa ni'iman nisa'u nisa'ul ansar tace madalla da mata matan Madina ta ce la yamna uhunnal haya'u an yas'alna an dini ta ce kunya bai hana su tambaya dangane da addini amma matan maka suna jin nauyi suna jin kunya amma matan madina za zo ya rasulullah me hukuncin kaza to da ta zo ita ma sai ta ce inna allaha azza wa jalla la yastahi min alhaq ubangiji baya jin kunyan gaskiya kan ne ya tambaya a ce bani da kunya kaga tun daga nan ta yi shimfiɗa sai ta ce a ra'aital mar'ata ka bani labari yanzu shin mace idara adfin naumi mahayarar rajulu idan a cikin bacci ta ga irin abin da namiji ke gani me kenan shi ne mafarki ta yi mafarkin namiji na saduwa da ita a taktasilu amla za ta yi wanka ko ba za ta yi ba kaga sai ka ji tambayan na da nauyi mace ta zo tana wannan tambayan to tun kafin ma ka ce da nauyi ta ce inna allaha la yastahi min al-haqq ta riga ta taka kowa birki kada ce ga un musulun ba ta jin kunya tana tambaya inna allaha la sahi min alhaqi qalat aishatu na na aisha ta ce faƙalan nabiyu sallallahu alaihi wasallama na'am annabi ce kwarai da gaske faltagtasil za ta yi wanka ko kuma ta yi wanka kamar umarni ki idza wajadatil ma'a amma in ta samu ruwa bi mana in ta fidda mani in babu wannan babu wanka akan ta kenan haka irin amsan da aka ba wancan na ɗazu idan wani abu ya fita a jikinta za ta yi wanka in ba abin da ya fita ba za ta yi wanka ba shine amsa qalat aishatu sai na aisha ta ce fa'abaltu alaiha sai na juya zuwa ga umu sulaim faƙultu na ce uffin laki ya za mu fasara wannan da hausa uffin laki na? in an ce tir da ki ya zama zagi yayi kai canki an gane ko da uff a larabci yana da ainihin lugad har guda goma guda goma za ce akwai uf akwai if akwai duk guda goma za a gansu an gane ko to idan suka ce uffin din nan da larabci idan kaga qur'ani za ga ya zo da shi da ma'anoni daban-daban da Allah ke maganan iyaye sai ce wala taqullahuma uffin wala tanharhuma wa qullahuma qawlan karima me uffu anan malamai suka ce tak karka ce da su ko tak shine wala taqullahuma uffin amma ka dauki annabi ibrahim kuma da mutanen shi قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون أفلا تعقلون wancan da wannan iri ɗaya ne ba ɗaya ba ne ba wancan uffin tar da ku Allah wadaranku to sai suka ce anan uffin na nana Aisha ta gaya mace ne na inkari kamar irin ka ke ba ke jin kunya irin wannan tambaya ina fata an gane ba irin wancan bane ba uffin laki ka amma ke ba kya jin kunya wannan tambaya haka mai nauyi to sai ta ce wa hal tara zalikal mar'atu in ji Aisha shin mace ma tana ganin irin wannan ne kun gane wannan abin da kyau dan a tunanin Aisha abin da bai faruwa dan me zaki tambaya ai mata ba sa mafarki in ji nan Aisha wa hal tara zalikal mar'atu shamsul haq azimul abadi ya ce wannan zalika ɗin ya fi dacewa a mishi kasar a ce zaliki ba zalika ba masu littafi ku rubuta sai dai a ce wahaltara zalikil mar'atu ya ce tun da na mace ake magana ba za a ce zalika ba fa'akbala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faqal ta ce sai annabi ya juyo wurina kafin mu je ga wannan me yasa aisha ta yi wannan magana komanda ce karancin shekaru haka ne ko? to ku rike wannan abin faƙala sai annabi ce fa'akbala alayya rasulullahi ta ce sai annabi jiyo wurina da ya ji abin da na faɗa faƙala sai ce taribat ya minuki me taribat ya minuki da taribat ya minuki da sakilarka ummuka da akara halka duk irin waɗannan kalmomin imamun nawawi cikin sharhin muslim ya ce duk inda aka kawo su ba ma'anansu na zahiri ake nufi ba da su la'abalaka la'ummalaka duk larawa suna amfani da shi a ce la'abalak fasarar shi na zahiri baka da mahaifi ko la'ummalaka baka da mahaifiya duk duniya ba wanda ba shi da mahaifiya fi da ce ba shi da uba har annabi isa na da mahaifiya haka ne ko baka ba to in ka cire annabi adam ba wanda ba shi da mahaifiya sai na na hawa'u ya zama exceptional kenan ko to idan suka ce sakilarka ummuka ko la abalaka ko tarbar ya daka kaman kalma ce ka ce ka kalman tarbat ya minuka fassarar shi na zahiri hannunka ya turbude cikin ƙasa to idan suka ce balarabe ya ce maka hannunka ya turbude cikin ƙasa shine talauci ya kai ma kwano kenan ina fata an gane tinubu ya ma ɗaurin kajin kuku shine taribat yaminuka aka in banda lalacewar Najeriya wa gwamnonin APC gaba ɗaya kaf sun yi taro sun indosin Tinubu da NEC National Working Committee na APC na Najeriya gaba ɗaya sun taro sun indosin Tinubu amma abin da ake tambaya a BBC jiya idan ka kalli taron sun yi indosin Tinubu shi kashin ba ban gane ko kun gane ba kaga shi yana bayyana zalika sabila kenan a takaice to in ban da lalacewa zaben nan fa da saura har yanzu amma saboda tsaban gaggawa hasan indosin din shi ba abin da ya dame su da muke faruwa a arewa yanzu ka duba abin da ɗazu bbc suke faɗa abin da national security advisor ya ce a north east kaɗai an kashe 'yan ta'adda dubu goma sha uku da ɗari biyar da arba'in da uku a cikin ƙasa da shekara biyu daga zuwan gwamnatinsu na musulunci to sai na ce yanzu don allah a kashe mutum dubu goma sha uku ya hankali zai ɗauki wannan abu 'yan ta'addan masu nawa ne gaba ɗaya ban gane ko kun gane ba 'yan ta'addan gaba ɗayansu na najeriya duka ka hada da na north east da north central duka sun kai wa dubu goma sha uku ba wanda tinubu ya kashe to wannan abin ai farin ciki ne ban gane ko kun gane ba a iya north east kawai an kashe dubu goma sha uku ya zama gwamnatin shan jini kenan to amma abin takaicin shine me yasa kaga malamai ba sa magana an kaga gwamnatin buhari aka yi ta caccakan shi aka ta caccikan yanzu malami ba sa magana saboda me a buhari marawuci ne baya ba da kudi shi ne gaskiyar magana amma wannan yana ba da kudi ba wanda zai caccike shi kun fahimci karatun ko buhari marawuci ne bai ba su kudi ba amma tun da tinubu na ba su kudi kowa ya yi shuru wallahi shi ne gaskiyar magana da buhari na ba da kudi shi ma ba za a masa nan caccakan da aka yi ba ba malamin da bai caccake shi ba da 'yan salafiya da 'yan izala da 'yan ɗariƙa kowa tinubu da ya gane ya ce udukulu hami salam Allah ya sauwage wannan shi ne lalacewa inda muka kai kenan lalacewa wallahi Allah kawo mana ƙarshen wannan masifa kuma abin takaicin duk malaman Najeriya kaf ɗinsu ban cire kowa ba dukkansu ba wanda ya kai darajar rara a cikinsu gaba ɗaya a wajen waɗannan mutane wallahi rarara fi malaman najeriya mutunci gaba ɗaya a wajen waɗannan mutane ka kalli jiya a fadar shugaban ƙasa capacity da rara ke da shi da ya zo shi kowa sai da ya tashi tinubu ya tashi ya tsaya ya gaisa da shi kashim ya tashi ya gaisa da shi sana president national chairman kowa ga rara ya zo allahumma amin kaga wannan lalacewa ne rara ya fi su mutunci duk sai da suka tashi su gaida shi har shi tsohon da bai da lafiyan sai da ya dan duka ya tashi shi ya fara tashi ma to zuwa nan ba abun takaici bane ba ba wulakanta ma malaman bane ba ba in suka je a kasan wanda shi ka Allah sauwake kaga lalacewa idan ka dubi shi wannan abun nan fa taro kira na addu'a shi yana kan kujera ga su wani akan kujera malamai suna kan kafe wani addu'a ina fata an gane wato abin akwai wulakanci da sauransu to ya kamata su gane rarara ma fi su daraja ka kalli auren shi gudunmu wanda aka ba shi da waɗanda suka zo auren hana gwamnan kuma ya je kware da gaske har gwamnan gombe ya je an nuna shi da gwamnoni da matan gwamnoni mata hada an je maganin amarya wani malami ne za su mishi wannan abu babu shi to ya kamata malaman ne su ji tsoron Allah su gane wallahi idan mutuncin malaman na ya gama zubewa shikenan kasa ta lalace su kadai suka rage dama an gama da sarakuna an gama amma in ka duba fastoci ba haka suke ba fastoci har yanzu darajarsu kana ganin suna zuwa wurin ba sa zuwa sai dai a bi su a ba su haƙuri kuma a ba su masu ce ga abin da muke so a mana kuma dole a musu mukamai kaza dole a ba mu kuma a ba su ko kuma sai dai a ba ku ku kaɗai ko ɗaliban ku ba ku ba da masu muku wahala sai dai ku kaɗai ya zama cinye du kenan wani ya ce wallah ba sa ganin komai faƙalan nabiyu sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya jiyo kala ta ce fa akbalat alayya fa akbala alayya rasulullahi da yace taribat ya yaminuki ya aisha bi ma'ana inkari yake me yasa kika faɗi wannan maganar ya aisha kaman kina da karancin fahimta ko kuma dan me kike inkarin ta akan abin da yake daidai ne ina fata an gane wato malamai sun ta kokarin samo kalmar da za ta dace da taribat yaminuka ba asalin ma'ananta na zahiri ba sai ce wa min aina ya kunu shabahu ta ina ashabahu yake kasancewa ashabahu shine kamanni idan mace ba ta da mani to ta ake samun ɗa ya kama da uwa ko ya kama da uba ko kuma ya kama da dangin uwa ko kuma dangin uba ashabahun na faruwa ne saboda halittan akwai tarayya tsakaninsu da juna shine fa min aina ya kunu shabahu to sai mu koma kan wancan maganan aisha ta ce wahal tara zalikal mar'atu ko wahal tara zalikil mar'atu shin mace tana ganin wannan sai malamai suka ce me yasa aisha ta yi wannan magana to daga cikin maganganun da duk malamai suke muhaƙiƙu ne suka ce ɗayan magana guda biyu ne maganan farko waɗanda suka ce mafarki na saduwa kaɗan ne daga cikin mata suke yi mafi yawan mata ba sa yi ya fi faruwa ga maza shine magana na farko magana na biyu ita ma tana da ƙarfi shine mata annabi ba sa yi don bai dace ma da su ba ina fata an gane bai dace da su ba yadda bai dace da su ba a zahiri bai dace da su ba a cikin bacci in ba da manzan Allah ba alaihi salatu wassalam kai daga nan za ka gane darajar da annabi ke da shi duk wani abin da ke alaka da annabi to na musamman ne kun fahimci wani abin da kyau duk abin da ke da alaka da annabi to abin na musamman ne ko da takalmi annabi ne kuwa ba mu ce takalmi annabi ya fi kowa ba ko ba mu da wannan fahimtar amma in ka zagi takalmi annabi za ka kafurta wallahi kuwa ka zagi rawanin annabi ko takalmin shi ko asuwakin shi kafurci ne duk abin da ya taba jikin annabi ko rigan shi ko takalmi ko asuwaki ko hula wannan ba a wasa da shi kana zagin shi ka kafurta malamai ba su da sabani kan wannan abu ka san wannan abin da kyau to shi sa garin kokarin raddi wa masu ciya takalmin ya fi kowa idan kai kuma ka zagi takalmin ka fi su barna kun gane inda matsalar take ka ce a takalmin annabi bai fi kowa ba dan akwai annabawa ina fata an gane akwai kaza akwai kaza amma kuma takalmin fa yana da daraja dole a girmama shi saboda darajar wanda ya sa shi alaihi salatu wasalam wani daga cikin sahabbai fa fitsarin annabi sha annabi ce ba za ka shiga wuta ba yace babu kai ba shiga wuta yace wuta ba za ta ci naman ka ba kun fahimci wannan abin da kyau to ina ka takalmi shi kuma in ka cinye takalmin nan ka samu falala wannan shine gaskiyar magana alkyabban da annabi yake sawa annabi ya koma ga Allah alkyabban ajiye take a ɗakin na na hafsa idan mutum bai da lafiya sai a ji a roƙe ta a taimaka mana da alkyabban nan idan aka jika mutum sha wallahi sai warke wannan ya tabbata a jika alkyabban shi a sha a samu lafiya ko hiv ne kama ka kuwa da an samu kuɗi fa yanzu inda rigan tana na kun fahimci abin da kyau to duk abin da ya shafi annabi ba a wasa da shi maimunun ya ce a garro alaihi linnubu wata khatamu min Allah maimunin ya luhu ya shaɗu Allah ƙara annabi daraja Allahumma amin babun ƙala abu dawuda wa kadhalika rawa'u qailun wa zubaydiyu wa yunus wa ibn akhi zuhuriyi imam abu dawud ya ce haka aka rawaito wannan hadisin ta hanyar uqayl shine uqayl ibn khalid ibn aqil da yunus bin yazid al-aili da kuma muhammad bin abdullah bin muslim az-zuhri shine ibn akhi zuhri shi imamu zuhri din yana da wani kani shi ya aifi wannan shi sa aka ce dan dan uwan zuhri wa ibn akhi zuhri an zuhri daga babban shi imamu zuhri wa ibrahim bin abul wazir an malik ibn anas an zuhri daga imamu zuhri imamu zuhri malamin malik ne amma ya yi ruwaya a wurin malik haka malik ya yi ruwaya a wurin shi wa faƙa zuhuri yi musafi hannun hajabiyya imamu zuhuri ya yi muwafaƙa da musafi'u alhajabi cikakken sunan shi muhammad bin abdullahi bin shaiba alhajabi wannan famulin ana kiransu da alhajabi alhajabi asalin shi daga ainihin hajabatul ka'aba masu riƙe makullin ɗakin ka'aba an gane ko akwai abu ɗalha yana da 'ya'ya guda biyu akwai shaiba sannan kuma akwai ɗalha ɗalha shine babba sannan sai shaiba to waɗannan guda biyu zuriyarsu ne suke rike da makullin kaba har yau har yau din nan yanzu za ka ce a lokacin da annabi yake raye da shi annabin karan kanshi da sahabban shi gaba ɗaya kam wane ne aka san ga wannan dangin wani sahabi ne na ko ga wannan dangin annabi ne kai rantsuwa da Allah ka ce haka ne babu sai famulin waɗannan mutanen abu ɗalha har yau suna na a maka su suke rike makullin ɗakin ka'aba kun fanci wani abin da kyau su kaɗai na zuriyar da bai ɓace ba wannan ɗakin kaban da kake gani buɗe shake da makulli to wanda suke rike da makullin ko sarkin saudiya bai sai karɓa ba saboda lokacin da annabi zo fatahu makka lokacin da makka ta dawo ƙarƙashin daular musulunci annabi da ya zo shi ya karɓi makullin ya buɗe ya shiga ya sallah shi da sahabbai da ya fito sai ya kira ɗaya daga cikin 'ya'yan shaiba ya ce rike makullin nan ya ce ku za ku ci gaba da rike shi ila yawmil kiyama har abadan abada saboda mu'ujizan annabi har yau abun bai kwace ba ka suna daga cikin abun mamaki game da manzon Allah sallama da makka da madina kaga turawa da ingila birtaniya kenan da faransa da germany da belgium da spain da duk waɗannan da suka yawo a duniya suke mulkin mallaka babu inda ba su je ba a duniya sai makka da madina allah ya batar da hankalinsu duk inda suka shiga sun je riyad sun je dammam sun je ina ne makka da madina ne ba su je ba saboda me saboda kariyan allah kawai ina fata an gane dan annabi ya ce hatta dujjal ba zai shiga makka da madina ba dujjal to yana ga bature kuma in ba ya kalmar shahada ba babu shi babu wannan wurin kisa makka da madina haka suka gama yawo kaf amma ba su shiga wannan wurin ba kisa wannan makullin har abada annabi ya ce ku za ku rike shi ila yawmil qiyama kuma har yusuf alaihi salatu wassalam قال يتي عن أروة عن عائشة وأما هشام بن أروة فقال عن أروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن أم سليم جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ina ga za mu tsaya a nan saboda lokaci ya yi ko saura minti uku to wannan hadisin da mu karanta za ku ga a wata ruwaya ya zo daga ummu sulaim a wata ruwaya kuma daga nana aisha cewa ummu sulaim ce ta yi wannan magana ta ce wa hal tara zalikal mar'atu idan ka duba umdatul ahkam za ga ummu salama ce ta wannan magana ba na na aisha ba to sai malami suka kai suka kawo qalan nawawi bari karanta mana wannan imamun nawawi a cikin sharhin muslim sai yace ya hatamilu an an takuna aishatu wa ummu salama yace zai iya yiwuwa a cikin da a gidan annabi abin ya faru da aisha din da ummu salama jami'an dukkan su biyu suna wurin an karata ala ummu sulaim su biyu suka mata inkari ina fata an gane qala al-hafiz fil fath al-bari imam ibn hajar cikin fatawul bari sai yace wa huwa jam'un hasan yace wannan jam'i ne mai kyau wannan magana ta yi daidai a ce dukan su biyu suna wurin abin ya faru dukan su biyu suka yi inkari saboda hadisan sun zo can an ce Aisha can an ce Ummu Salama to tunda za a iya hada hadisan duka biyu duk matan annabi ne kuma a gidan annabi abin ya faru duk biyu suna wurin kenan ina fata an gane kaga amsan ta fito anan ko za mu tsaya nan insha Allah sai Allah kai mu wani sati in Allah kai mu juma'a mai zuwa za mu kulle karatu za mu tafi hutun sallah insha Allah saboda juma'a ta gaba in mun ci za mu yi karatu kila ranar sallah ne an gane ko sannan za mu rufe tafsiri ma wannan satin ran laraba insha Allah abinda muka karanta na daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah mana afuwa subhanakallahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته